نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء أما بعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه فيا عباد الله فقد كفيتم في شريعة الله فالله تبارك وتعالى قد أمركم باتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً فقد أمدكم الله تبارك وتعالى بعيدين وأمدكم بالثالث وهو مثل هذا اليوم ألا وهو عيد الجمعة فيا عباد الله إن, إن مصادر التشريع الأربع لم يرد فيها عيد المولد فهذا ليس من شريعة الله اتقوا الله يا عباد الله اتبعوا ما جاءكم به رسول الله واتبعوا منهج سلف صالح صالح الذي مضوا يا عباد الله فالله تبارك وتعالى سيسألكم عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن اتباع البدع هذا له أمر شني وله خسارة جمة فالله تبارك وتعالى قد حذر من اتباع الشيطان فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وروي عن القتادة رضي الله عنه أنه قال لما أهبط إبليس فقال يا رب لعنتني فما عملي فقال السحر فقال فما قرآني فقال, الوش فقال الشعر فقال فما كتابي فقال الوشم فسأله أيضا فقال فما صوتي فقال المزمار وأما ذلك الأهزازير يا عباد الله وضرب الطبول يا عباد الله واختلاط ماء الشابات بالشباب يا عباد الله هذا ليس من شريعة الله وليس من شريعة رسول الله اتقوا الله يا عباد الله ورعوا أولادكم فإنكم مسعولون عنهم أمام ربكم يوم القيامة فالله تبارك وتعالى يقول قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد عباد الله إن شريعة الله واحدة فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سنة وما لم يكن في قرون الأول المباركة وما لم يكن هنالك دين لا يمكن أن يكون دين في هذه الأيام فيا عباد الله تعبروا يا عباد الله وانتبهوا يا عباد الله انظروا إذا إلى ذلك إلى ذلك الشعائر وذلك الكشاكيش التي يدورون بها في البلاد وفي الشوارع مع ذلك زحم كم ضيعوا من الصلوات الظهر وكم ضيعوا من الصلوات العصر وهذا ليس من شريعة الله يا عباد الله تفكروا تفكروا وانتبهوا يا عباد الله فالله تبارك وتعالى سيسألنا جميعا عن عبادتنا يوم القيامة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوداننا اللهم آمنا في أوداننا يا رب العالمين اللهم هدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da addini na gaskiya ya isar ga al'umma ba tare da ɓoye komai ba ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da alayensa da kuma sahabbansa gaba ɗaya ba tare da ware kowane ɗaya daga ciki ba ya ku ‘yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala Allah zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma tafarki madaidaici gobe alkiyama ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da shari'a ya umarce ku da bin shari'ar Allah shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam dukkanin wato hanyoyi da ake samowa ake samo shar'anta al'amari cikin addinin musulunci masadirut tashri' guda hudu gabaki daya ba su zo da ƙari akan ababen da shari'a wato ababen da aka sani na ainihin wato idi ba na ainihin bukunkuna da ake yi Allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙarfafa al'ummar musulmai da ainihin idi guda biyu na ukunsu shi ne irin wannan wanda muke yau wato ranar juma'a shi ne idin ƙaramar sallah da kuma idin wato babbar sallah amma masajiri tashirai gaba ɗaya ba su zo da abin da ake kira da sunan cewa wato idin maulidi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma duk abin da bai zo lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai zo lokacin sahabbai ba a aiwatar da shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a aiwatar da shi lokacin sahabbai da wanda suka biyo bayansa a cikin waɗannan karnuka wanda suka fi kowanne falala a lokacin in dai bai zama addini ba to ba dama ya zamto addini a waɗannan kwanakin namu ya ku ‘yan uwa mu tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambaye mu gabaki ɗaya a gabansa gobe alƙiyama dangane da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallam addinin bawa bayya zamtowa addini sai ya dace da abinda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kuma karantar da shi komai hankalin mai hankali komai ilimin mai ilimi komai tunanin mai tunani kuma komai shekarun mai shekaru dattijo ko kaza ko kaza matukar dai ya ja ka cewa ka yi kaza in dai wannan abin ya sabawa da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ka rabu da shi domin haka din zai jefa ka ne zuwa ga ainihin wato cikin halaka Allahu tabaraka wa ta'ala yace duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku yi riko da shi duk abin da ya hana ku kuwa ku hannu wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa hakika kuna akwai abin koyi dangane da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan dai kuna so ku wanye lafiya gobe alkiyama to lalle ku yi riko da ainihin karantarwa annabi sallallahu alaihi sallama me yace ku yi me yace ku bari ku nisanci bid'a ya ku bayin Allah ya zo cikin wani hadisi ingantacce gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa za a zo da wani mutum tare da shi akwai takaddu guda 100 takaddu ɗari ɗin nan guda casa'in da tara dukkaninsu laifi ne duka saɓo ne a ciki guda ɗaya kuma ita ce ta kyakkyawan aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a tambayi bawan a ce da shi kana da ta cewa kana ganin zaka tsira sai ya ce ya rabbila ya ubangiji banni da tsira banni da ta cewa saboda ya ga takaddu guda casa'in da tara kuma kowace ɗaya maddul basar tsawon ganinka shine faɗin takarda ɗaya ita kuma waccar take kyawun aikin yar karama ce guda daya sai Allahu tabaaraka wa ta'ala yace da shi inna ladaika indana hasana innahu la zulmal yawm lalle kana da kyakkyawan aiki a gurin mu kuma ba a zaluntar kowa ba za a zalunci kowa gurin yin hisabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a dora wannan takaddar guda daya a bangare a gefe ɗaya na ainihin wato skeli na ainihin au sai a ɗora wannan guda 99 kuma a ɗaya ɓarin na ainihin skeli ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai wannan guda ɗaya ɗin sai ta rinjaye waɗancan guda 99 ɗin abin da yake cikin su kuma shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine abin da aka rubuta a ciki ma'ana wannan bawan bai taɓa yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala ba kuma bayya aiwatar da bidiyoyi da wannan malamai suke cewa lallai wato bid'a tana daga cikin abin da yafi komai bayan shirka tana daga cikin abin da yafi jefa bawa cikin hasara kuma jefa bawa cikin wato samun wato rashin samun rahamar Allah tabaraka wata'ala domin shi wancan bawan saboda nisantarsa ga ainihin shirka da kuma bid'a yasa aka sami wato la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jikin wato littafinsa ya zamto kuma wannan din yarin jayi dukkanin wato waɗancan takardu guda 99 ya ku bayin Allah ku kiyayi wato ainihin bid'o'i kada ka yarda da ainihin sabo mun saba ana yi iyayenmu ne suke yi malamanmu ne suke yi menene hujja kawai addinin musulunci yana da wato masadir tashri yana da hanyoyi akwai sources na ainihin zuwan shari'ar musulunci guda hudu kamar yadda malamai suka tabbatar na farko akwai alkur'ani mai girma na biyu akwai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama baya da haka kuma sai ijtihadi na ainihin magabata bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama baya da haka kuma sai ainihin wato kiyasi to dukkanin waɗannan masadir guda hudu duka babu mazdari daga cikin masadir ɗin da ya zo da maganar cewar lalle yana da kyau a yi maulidi saboda wato murnar ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kuwa ka tabbata cewa sun fi mu na yanzu soyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya bar duniya ma a ran da ya bar duniya sayyidina Umar yake cewa duk wanda yace ya bar duniya sai na raba tsakanin gangan jikinsa da kuma kansa ma'ana sai na fille masa kai sai na kashe shi kenan sayyidina Umar wato saboda ya ji zafin barin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato duniya sayyidina Abubakar ya ga halin da sayyidina Umar yake ciki ga mutane an dimauce ya tara al'umma ya hau mumbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane man kana ya abudullah fa inna allaha hayyul la yamut duk wanda Allah ta'ala yake bautatawa to shi Allahu tabaaraka wa ta'ala fa araye yake bayya mutuwa duk kuma wanda yake bautatawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan qad mat annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dai yau dai ya mutu sai ya karanta musu fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala wama muhammadun illa rasulun qad khalal min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum waman yanqalibu ala aqibaihi falan yadurullaha shay'a wasa yajzillahu shakirin sai ya karanta musu aya fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala cewa shi fa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kowa bane face wato manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi manzo ne na Allahu tabaaraka wa ta'ala shi bawan Allah ne kuma manzansa ne yanzu idan mutuwa ta zo ta dauke shi ya mutu ko kuma aka je gurin yaki ya mutu sai ku koma wato akan digadiganku zuwa ga ainihin addinin gargajiya ku daina addinin musulunci wannan aya ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya zai mutu shi kuma sayyidina Umar ya san wannan aya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun san wannan aya sayyidina Umar Abubakar ya karanta wannan ayar sayyidina Umar sai ya aje takwabin sa yake cewa sai naji kamar ban taba karanta wannan ayar cikin alqur'ani mai girma ba yace sai na tabbatar da cewa lalle fa yau kan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to wannan fa saboda tsabar sanda suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma tare da haka ba su ce bari mu ware rana daya domin tunawa da ranar da aka haife shi sallallahu alaihi wasallam ba haka nan waɗanda suka biyo baya irin su imam malik irin su imam shafi'i imam shafi'i wani yazo ya ce da shi ya imam annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza dangane da qadiya kaza ya ce kaza da kaza amma menene ra'ayinka imam shafi'i sai yake cewa dan Allah kai a cikin coci ka ganni ne ko ka ganni na ɗaure rabin jikina da belle wanda kiristoci suke yi suke ɗaure jikinsu da shi wanda fada suke ɗaure wato tufafinsu da shi da za ka min wannan tambaya ka ce manzan Allah ya ce kaza ka ce ni kuma na ce kaza ma'ana saboda ƙaunarsa da kuma biyayyarsa ga ainihin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku ƴan uwa san annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka'ide shi da ainihin wato wani wata sananne ba ko da yaushe ne in dai kai musulmi ne ka zamto cikin kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam daga zarar ka ji an ce manzon Allah ya ce ayi kaza to kawai ka in wato ka inde wannan abin ya inganta ka ka aiwatar da wannan abin ya ce a bar kaza ka kyale wannan abin wannan shine soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaya al'amari yake cin abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ci da hannun dama ka ci da hannun dama saboda ƙaunarka ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine hakikanin ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba wai tunawa kawai da ranar haihuwarsa shine soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda alhali wannan din kuma magabata na kwarai ba su ce ayi ba su ma kuma ba su yi ba shi ma kuma bai ce idan ya bar duniya ayi masa wannan ba ya ku bayin Allah mu duƙoran Allah tabaraka wa ta'ala addinin musulunci ba addini ne na wasa ba addinin musulunci gaske ne mutuwa kuma gaske ce tashi gobe alkiyama kuma gaskiya ne kowanne mutum ɗaya kuma Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsaye da shi kuma zai tambaye shi idan kana ganin rayuwar duniya kamar wasa ce akwai randa Allahu tabaraka wa ta'ala zai tsaye da kai kai kadai zai tambaye ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga gare shi kamar yadda imamu tirmidhi ya rawaito hadisi yake cewa babu wani mutum a duniya face Allahu tabaraka wa ta'ala ya magana da shi shi kadai babu mutumin da sai Allah ta'ala ya tambaye shi ya ku ‘yan uwa idan aka ce bin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa zaɓi ba ne wallahi tallahi ba zaɓi ba ne dole ne umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala karka ce kai ra'ayinka shi ne abinda mutane suka ƙirƙiro bari mu bi ko kowa ma a bar shi ya yi addini irin yadda yake so don me za ku yi magana akan mutane suna yi kaza suna kaza kowa ba fahimtarsa ba ce wannan ba fahimtar wato magabata na kwarai ba ne ba kuma karantarwar Allah ba ce ba kuma karantarwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ba ne ka duba ka gani yawon da ake yi a cikin garuruwa ran da aka ce an yi zagayen maulidi wannan zagayen da ake a ce annabi muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da mala'ika jibril ya zo gare shi mala'ika jibril fa ɗaya ne daga cikin mafiya girman halittu na Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa na taba ganin jibril girmansa kawai fukafukai 600 gare shi guda ɗaya kuma zai iya duk duniya rumfa shine mala'ika jibril Allah ta'ala ya aiko wannan halitta zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a ce da irin wannan addinin yazo wasu sun dinka jesi sun saka hoto a jikinsu an rawaito daga katada yake cewa da shaidan Allahu tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi ya koro shi daga sama daga aljanna sai ya ce ya ubangiji ka la'ance ni to menene aikina sai Allah ta'ala ce da shedan yace aikinka shine sihiri sai yace ya ubangiji to menene wato ainihin qur'ani na sai yace waka a gurin maulidi waƙoƙi ake yi kala-kala daban-daban kaga wannan qur'anin shedan kenan babu wani sai kaga mutum kaga matashi ya damu ya za a iya baituka kaza wanda idan ka bibita sai kaga waɗansu baitukan ma akwai guluwi akwai cin zarafin ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani abin kuma akwai mayar da manzon Allah shine Allah ko mayar da shehi wani shine Allah to kuma a ce wannan shine addinin Allah a ce shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi wannan ba shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba katara yake cewa sai shedan ya sake cewa ya ubangiji menene littafi na kuma sai Allah tabaaraka wataala ya ce da shi littafinka shine alwasham wato irin zanen da ake a cinye din nan ko a wuya ko a ina ne ko a ina za ka ga mutum ya zana hoton inyasi a ainihin wuyansa irin wannan zanen da ake da wuta ko a ainihin a kwauri ko dai kuma a ina ne yake cewa wannan shine littafin shaidan wannan yake kallo ya karanta sai shaidan yake cewa ya ubangiji to kuma ina ne gurin zamana sai ke ce da shi kasuwanni kasuwa matattarar shaidan ke da sai ke cewa ya ubangiji menene kuma sauti na daga an ji an san na halarta gurin sai Allah ta'ala ce da shi mizmar wato idan ka ji sharewa da kiɗa to wannan sautin shaidan kenan ana ta zagaye da sunan cewar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan kuma shine san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma kalolin kiɗa kalolin sarewa da ainihin wato jita da sauransu sun yi yawa to fa wannan din sautin shaidan ne wannan lalle ba shine addinin Allah ba shine addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karaya a cikin zuciyarka ka masalta ka gani yanzu a ce wannan taron da ake yi ga 'yan mata ga samari an haɗu an cakuɗe a ce a cikin waɗannan akwai sayyidina abubakar a cikin waɗannan akwai sayyidina umar an yi za ka yadda cewar inda yanzu za su dawo duniya za su shiga cikin irin wannan tawaga a tafi da su kai ka san hankalinka ma ba zai baka cewa za su yadda da irin wannan ba ba ma wannan ba su matasa da suke shiga a yi irin wannan abin da su to sai a ce ai addini tsakanin kai da mahaifinka duka ku ababen tambaya ne gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da aka wajabta muku iri ɗaya ne da kai da babanka gobe alkiyama Allah zai tambaye ku da kai da babanka Allah ta'ala ya umarce ku dole ku yi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama dole ku so annabi sallallahu alaihi sallama to sai ka ce da shi to yanzu ya kamata ka kira babanka a tafi da shi a zagaye gari ana rawa ana wannan wato waka din zai ce a'a wannan abu ya kamata mahaifina a ce ya zo ba to kenan wannan abin ba addini bane babu wani abu da yake addini ne face bawa zai fata da shi da mahaifansa su yi tarayya da shi cikin wannan aikin sai dai wannan abin idan dai ba addini bane babu mutumin da zai ji kunya a ce sun je sallar juma'a shi da mahaifinsa babu mutumin da zai ga aibu ne su je sallar idi shi da mahaifinsa ba mutumin da zai ga cewa aibu ne su tafi su tafi sallah ta kamsu salawat su hada sahu su hada kafa da shi da wannan haife shi amma babu wanda yake mai mutunci da zai yadda ya kira mahaifinsa ya zamto ana yawo da shi an daure su fiko a motoci ana irin wannan rawa din ana kaza ana kaza ya san wannan abin ba na Allah bane ya san wannan abin ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba nawa nawa ne kuma adadin mutum nawa ne suka tozartar da sallar azhar a wannan yinin salloli nawa aka rasa ta ainihin sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ingantaccen hadisi yake cewa duk wanda ya kyale wato sallar la'asar da gangan ya samu dama ya ƙi faƙad habita amaluhu inji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ƙi yin sallar la'asar da gangan ya ƙi yin sallar la'asar ga dama ya ƙi ya ce to duk addininsa ya rushe duk aikin da ya yi tun daga ran da aka fara rubuta masa har izuwa yau duka Allah ta'ala ya fatali da shi ya rusa shi sallar la'asar nawa matasa suka wato suka wuce ba su yi ba har rana ta faɗa a wannan yinin kuma da sunan addini akwai addini zai hana yin sallah ne jihadi fa shine wato kokuwar lamari amma sai Allah ta'ala ya saukar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi cewa ga yanda za a yi sallah wato salatul khawf ana halin yaki fa ana halin jihadi ma ba a yafe wa musulmi yin sallah ba sai ranar zagaye maulidi za a yi mutum sallah ko kuma za a yafe masa lalle wannan abin ba addini ba ne lalle wannan abin ba haka annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kuma sai mutum ya ce mu masoya wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke wannan duk wanda bai ya san sa ba zai yi ba to kaga wannan wato mujarradin fatar baki kenan amma in aka tashi alkiyama to a lokacin ne za a ware da Allahu tabaaraka wa ta'ala yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun ranar alkiyama bakin da yake da zaki yace mu ne masoya annabi sallallahu alaihi wasallama su suwa na suwa ne su ba masoya annabi sallallahu alaihi wasallam bane makiya manzon Allah ne wannan a gidan duniya ne duk abin da zaka iya faɗa zaka iya faɗa tsaf domin Allahu tabaaraka wataala ya baka lokaci ya ara maka lokaci a matsayin wato jarrabawa gobe alkiyama kuwa Allahu tabaaraka wataala yace bakin mutane za a shafe shi akwai lokacin da kowa za a mai da fatar bakinsa kamar goshinsa ba dama bakin ya buɗe ya yi magana sai ya zamto gabanka ne kowa za su riƙa yin magana hannunka ya ce kaza da kaza ƙafarka ta ce kaza da kaza kowace gaba a jikinka sai ka ji tana yin magana ya yi kaza da ni ya ɗebi kaza da ni ya zalunci wani kaza da ni sa'an nan kuma a buɗe bakinka shi ma ya yi magana ya ku ‘yan uwa addinin musulunci ba kawai mujarradin faɗi da baki ba ne ba wai shi ne wato yin kiɗa da kuma waƙa da ainihin wato zagaya gari da sanya tufafi iri ɗaya ga ma irin fitintunin da suka faru sai ka samu mutum yana da ‘ya'ya idi sai ya zo na ƙaramar sallah ko babbar sallah bai samu halin ya musu ɗinkin sallah ba wanda yana daga cikin abu mai kyau shine idan idi ya zo kana da hali ka sabunta tufafi in baka da hali kuma ka wanke ka tsaftace ka sa ka tafi sallar idi amma sai ka samu mutum bai damu ya za a yi ƴaƴansa ya musu ɗinkin sallah ba amma kuma ya musu idin wato ɗinkin maulidi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yin hakan da kai laifi kai wa Allah tabaraka wa ta'ala wancan kuma idan kai Allah ta'ala zai rubuta maka lada to dan me zaka yin abin da zaka samu lada kuma kai abin da zaka samu zunubi sai ka samu yara da mata iyayensu a cikin gidaje masu gidaje kuma suna ganin kamar abin wasa ne sun kyale matayensu sai ya zamto ka samu mata tana ta tattaliya za a yi ta yawa ‘ya'yanta ɗinkin maulidi su ma za su yi amko ‘ya'yan layi su ko ‘yan kaza amma kuma idan sallah ta zo sai ta noƙe ta ce baban ne zai yi kai kuma mai gida wajibi ne akan ka ka zauna ka fahimtar da su ‘yan uwa dole ne mutum ya lura da ‘ya'yansa dole ne mutum ya lura da duk wanda yake lura da shi na ƙannansa ko ma yayinsa da kuma matansa domin Allahu tabaraka wa ta'ala ce yayi ya kun da suka yi imani ku tsare kawunanku kuma ku tsare iyalanku daga shiga wuta karka kyale ƴaƴayenka baka damu ma wace irin islamiyya suke zuwa ba gurin wa suke zuwa da wa suke kwaikwayo a rayuwarsu ta duniya ba domin kowanne yaro wanda ka bar shi ya dan fara da shi ko malamin sa na islamiyya ko wanda suke yake yawan zuwa gurinsa a cikin unguwa ko a cikin gari to fa in ya girma irin wannan rayuwar shi yake hange in ya girma irin wannan zai zama irin wannan yake da buri amma ka duba mutanen da kake ganin mutanen kwarai ne wannan shine addinin Allah na gaskiya domin matsalar shine akwai mutane da yawa sun yadda wannan abin ba addini bane amma kuma ba su damu da 'ya'yansu ko su ko su bari ba ma'ana sun mai da addini kawai ganin dama addinin nan ba ganin dama ba ya ku yan uwa biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ra'ayi bane ba in na ga dama nayi bane in na ga dama na bari ba ba haka yake ba domin wasu suna ganin cewa har ma a yi magana akan maulidi ma bai kamata ba kowa a bar shi ra'ayinsa to wannan ba shine addini ba ai sayyidina ali yake cewa law kana dini bi ra'ayi la kana asfal al-huffi aula bil masmi min a'lahu da addinin musulunci kawai ra'ayi ne ganin ido ne kai a ganinka kana ga kaza ya kamata da idan aka zo wajen shafar huffi kaga huffi ta kashi ake a rika tafiya da shi amma ya halasta mutum yayi shafa a saman sai je yi sallah yake cewa inda ra'ayi ne sai kaga in za a yi shafa akan huffi kawai in ka zo ka shafi kasan ne ba saman ba amma kuma ina zaka shafa saman zaka shafa gashi kuma kasan ne yake taka kasa kaga inda ra'ayi ne zaga ai kasan ya kamata a shafe ba saman ba yace to addini ba ra'ayinka bane ba kai a mahangarka ba ne mahanga mai kyau ita ce abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah tabaraka wa ta'ala ka dora mu akan addini na gaskiya ya ubangiji ka dora mu akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka karbi rayuwar mu muna masu biyayya ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka sanya mu cikin al'ummar manzanka sallallahu alaihi wasallama gobe da kiyama ya ubangiji ka sami kikkiawan karshe ya Allah ka shirye da mu ka shirye da zuriyar mu wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka kara mata albarka da zaman lafiya tsanani da ake fuskanta na rayuwa Allah ubangiji ka kawo sassauci ka kawo sauki rayuwa wanda suke tsaro a wato suke tsaye akan hidimar tsaro wanda suke na kwarai Allahu tabaraka wa ta'ala ka taimake su ka tsare su su karan kansu Allah ta'ala ka sa su gama lafiya ka kuma dora su akan daidai ka kuma sakan ya musu da alkhairi ka kuma jibunci lamuran su wanda suke bata gari wajen tabarbarewar hidimar tsaro da sanya al'umma cikin kakana kayi Allahu tabaraka wa ta'ala ka shirye da su in ba za su shiryu ba Allah ta'ala ka magance mana su domin babu wanda yafi karfin ka ya Allahu tabaraka wa ta'ala ya ubangiji ka sanya mana albarka ya ubangiji ka kare mu daga azaba cikin kabari ka kare mu daga azabar wuta kowa da bukatun su na alkhairi Allahu tabaraka wa ta'ala ka biya mana marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya Allah ta'ala ka ƙara lafiya ka ƙara mana biyayya gare ka biyayya ga manzonka sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله